أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan yini mai tarin albarka yini juma'a juma'a ta biyu a cikin watan ramadan na shekara hijira 1443 muna ƙara yi wa Allah ta'ala godiya da ya ba mu iko da dama wajen gudanar da wannan ayyuka ba tare da gajiya ko ƙosawa ba Allah ta'ala ya karɓa mana ya sanya iya cikin mizanin ayyukanmu na alkhairi barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan bantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan masallaci a kuma wannan darare masu albarka dararen watan ramadan idan masu bibiyar masu manta ba muna nan cikin suratul araf inda karatu ya kawo mu isa ta shida kenan a cikin wannan sura ita ce kisar annabi musa alaihi salam da kuma fir'auna da mutanensa a jiya bayan malin ya karanta ita ayan man dan yi waiwayi a dan tafiya game da abin da ya faru da shi annabi musa ta lokacin da aka haife shi da shekarar da aka haife shi da irin rinsin da ya shiga da kuma rayuwar da ya a gidan fir'auna da kuma irin yadda allah ta alaye ikonsa kaddararsa ta zartu bisa tsarin abin da Allah ya so shi yake zartuwa abin da Allah bai so ba zai yiwuwa da ƙarshe annabi Musa alaihi salam yayi gudun hijira na farko ya tafi Madian sanadiyar kisan kai da yayi na gang na kuskure Fir'auna ya tura a kamo shi a ɗau hukunci a kansa na zalunci annabi Musa alaihi salam aka zo aka sanar da shi irin kaidin da Fir'auna ya dana masa aka ba shi shawara ya bar misra ya tafi madayin ya je haɗu da wannan dattijo mahaifin yan matan nan guda biyu da ƙarshe aura mai ɗaya bisa sadaki shekara goma na kiwon dabobi to ya taho zai dawo misira sai allah ta'ala ya ikonsa ya zama annabi shi appointment ɗin na sama ajeji aka masa ajeji allah mai appointment ya ba shi annabta ya baro madiyan bai kama kafa ba ba shugaban fati ya tsari yawa shi kadai daga isi Allah lokacin da yake tafiya da iyalinsa dare ya danyi to sai gano wani haske sai ce matar ta dan tsaya a nan zai ji wajen hasken can wai Allah zai samu wani karin bayani domin dare ya yi sun yi batan kai iya zuwa gun falamma a ta hannu da yawa musa iya zuwa gunda ma Allah ya kaddara shine Allah ke ce summa jita ala qadrin ya Musa sannan ka zo wannan gun bisa kaddara wanda muka yi ma anan zamu baka annabta ya Musa inni ana rabbuka daga nan Allah ya ce Musa ni ne ubangijinka fakala an alayka innaka bil wadi al muqaddas duwa ka kube takalmanka domin kana kori mai albarka mai daraja korin da Allah ya gana da annabi Musa alaihi salam daga nan annabta ta samu kuma ya ce tafi ga fir'auna shine ayar da zamu karanta yau insha Allah suma ba asna min ba'di Musa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا بآياتنا فانظر كيف
Allah ya ce kuma sun maɗin tana nuna cewa tartibi ne na akabar an ɗauko labarin daga annabi nuhu annabi hudu annabi salihu annabi lut annabi sha'ibu sannan kuma sai annabi musa shi ne amfanin zuwa da su ma'ana sun sannan bayan waɗancan kenan ba asana musa bi ayatina sannan muka turo annabi musa alaihi salam da ayoyinmu ila fir'au zuwa ga fir'auna wa mala'ihi fir'auna da dakarunsa da kabinin nasa fazalamu biha sai suka yi zalunci suka yi zaluncin wannan ayoyin ma'ana risalar annabi Musa suka ki karba suka zalunci kawunansu fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce ka duba ha gani mana yaya karshen mabarnata ya gane fir'auna duk karfinsa duk mulkinsa karshensa bai yi kyau ba domin ba a taɓa Allah a wani lafiya an fahimta abu na farko babu wani annabi da Allah ya maimaita sunansa da yawa ƙorani kama annabi musa ya fi kowane annabi ambato a gun Allah a ƙorani hakanan ba wani kafirin da Allah ya ambace shi da yawa a ƙorani kama fir'auna domin irin gwagwarmayar da annabi musa ya sha da fir'auna an yi gwagwarmaya mai yawan gaske annabi musa ya sha wahala kwarai haka wani lokaci za ka ji manzan Allah ya ce rahim Allah a ki musa Allah ya ji kan ɗan uwana musa an cutar da shi fiye da haka manzan Allah ya ki faɗa domin annabi musa ya sha wahala da fir'auna da mutanensa an tura shi wajen yahudawa masu taurin kan tsiya Allah ya nuna musu ayoyi da yawa ya nuna musu mu'ujizozi da yawa amma wani lokacin kamar ƙara tura su ajeji ake yi domin mutane ne masu wahalar sha'ani masu wahalar al'amari annabi musa alaihi salam allah ya tura shi zuwa ga fir'auna bi ayatina da ayoyin ayoyin mu yi bayani a kansu a baya an ba shi mu'ujizozi akalla guda tara wanda duk kowace ɗaya daga ciki to al'amari ne wanda ɗan adam bayan da za a iya zuwa da ita ba zai yi ba dama ita mu'ujiza amurun khariqul lil ada abu ne wanda ya zo ya saba ma wa al'ada ba tsafi ba ne ba bokanci ba ne ba sihiri ba ne allah ne kaɗai yake ikonsa ga annabawa an fahimta idan irin wannan ta faru ga annabi sai a ce masa mu'ujiza idan ta faru daga wani bawan allah ana ce masa karama in ba annabi ba ne kamar abin da ya samu ummu atiya rahimahullahu ta'ala wata sahabiya lokacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana maka da manzan Allah ya hijira tafi madina ita ma tana samun dama sai ta hijira ya tabi shi lokacin da ta bi manzan Allah ta ɗau azumi ga tafiya tsakanin maka da madina a lokacin akwai wahala ga kwazazzabai ga duwatsu ga zafin rana wannan dattijuwa ta ɗau azumi ta tabi ta yi hijira tana azumi magariba ta yi lokacin shan ruwa ya yi ba ta ƙarasa madina ba tana jeji tana cikin tafiya kawai sai ta ji kamar gocinta iya bugun wani abu haka kamar ƙwariya tana miƙa hannunta ya ji ƙwariya ce allah ya sako mata daga sama tana ɗauka ta ga ruwa ne ta sha ta ce in ka ga ta sha ruwa sai dai kawai da marmari amma ba da ishe ba daga wannan ruwan da allah ya bata da kansa ta sha ruwa ta wuce mata kaga wannan karama ce yau akwai karamar masu gudu amma ba yau akwai karamar da za a ce wani ya je bauchi a minti 30 amma da gudu sai bita bayan gari ba a ganin sai keci a guje to ba irin wannan karamar ba ana fahimta akwai bayin Allah da Allah ya ba su karama hadisai da ingantattun tarihi sun tabbatar da wannan kamar irin Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas sahabi ne an ce duk abin da yace Allah ya ce Allah ya yi har sahabai suka ce idan muna yaƙi yaƙi ya kawai mun kaman ba za mu ci nasara ba sai mu ji mutum sa'ad dan Allah ka ce za mu ci nasara a yaƙin nan idan ka faɗa wallahi sai Allah ya ba mu nasara idan to za mu ci galaba sai Allah ya ba su galaba Allah ya ba su irin wannan baiwar da kusanci ga Allah duk abin da suka roƙa Allah zai musu ga irin su a Uwaisul Qarni wanda manzon Allah ya ce Umar dan kadabe ne mi Uwaisu ya masa addu'a wai su sun yi zamani da manzan Allah amma bai ga manzan Allah ba sanadiyar hidima da yake wa gyatin masu a yaman ba ta bar shi ya zo yan madina ya ga manzan Allah ba har manzan Allah ya yi wafati ya koma ga Allah amma sai Allah ya sanar da nagartar uwaisu wa manzan Allah uwaisu bawan Allah ne mai yawan biyayya ga mahaifiyarsa biyayya da ɗa'a ga kyatimarsa ita ce ta ja masa wannan daraja ɗin manzan Allah ke biya umar labari ce in ka je aikin hajji shekara bayan shekara kana bincikawa akwai wani bawan Allah zai zo daga yaman ana ce masa uwaisu da ƙarni ka ce ni manzan Allah na ce ma addu'a daga nan uwaisu wata rana duk shekara umar ya tambaya uwaisu akwai ina mutanen yaman idan sun ce ga mu sai ce akwai uwaisu a nan sai ya ce bai zo ba wata rana dai aka yi dace ya zo sai umar ɗan kaɗa muke ce uwaisu manzan allah ya ce kabin addu'a ce ni manzan allah ya kama suna na ce eh ya ce kuma na ya ce kabin addu'a ya ce shi kenan uwaisu ya yi wa umar ɗan kaɗa addu'a daga nan al'umma suka fara ganewa ai ga abin da ake faɗa game da uwaisu da ke bawan Allah ne mai takawa mai tawazi'u mai yi don Allah sai komawa garin sai bar maka ya samu wani ƙauye a ne gama rayuwar sai mutu domin in ya sake mutane za su kai shi ramin da ba zai iya fitowa ba za a ci ai waliyi ne ai carbin sama an yi saki baya faɗowa ƙasa iya zama a kan buzu tsakanin sama da ƙasa duk ruba ido ne duk ƙarya ne wannan duk ƙarya ce ruba ido ne an fahimta amma irin wannan su ne waliyai na gaskiya wanda hadisai da ingantattun tarihi sun tabbatar da abin da suka yi an fahimta to irin irin wannan ta faru kan mutumin da ba annabi ba ana ce masa karama idan kuma irin da ta bayyana akan annabi ana ce mata mu'jiza an fahimci wannan to annabi Musa alaihi salam ya je ga fir'auna bi ayatina da mu'jizozi nau'i nau'i har wajen guda tara wa mala'ihi fir'auna iya da dakaru irin su karuna irin su hamana da sauran jigajigan gwamnatinsa to Allah da ya tura annabi Musa ba ga fir'aunan ba har ga waɗancan duk Allah ya ce aje a faɗa musu ma'ana min ba'di nuhin wa adin wa salih wa nuh wa shu'aib bayan waɗannan annabawa sun shuda sai ga annabi Musa ya zo bi adillatina ila fir'aun da hujjojinmu abubuwan da za a nuna wa fir'auna ya dawo daga da'awarsa da ke cewa shi Allah ne ba Allah ba ne wa mala'i fir'auna da rundunarsa fazalamu biha ai fajahadu biha fajahadu biha iska yi jihayya da ayoyi a can Allah ta'ala yana cewa wajahadu biha wasu karanta an fuso وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين Allah ya ce fir'auna jihadu biha sun yi ja'in ja da ayoyin Allah ma'ana duk abin da annabi Musa ya je da shi sun yi ja'in ja da fir'auna amma wasai kanata anfusuhum fir'auna da rundunar sun tabbatar abin da annabi Musa ya je da shi gaskiya ne an gane ba wai ƙarya bane sun san gaskiya ne amma suke ja'in ja da annabi Musa saboda me zulman wa uluwa saboda zaluncinsu da neman girma idan sun sallama annabi musa shi ne to fir'auna iya ganin kamar ai ya samu kishiya ne ai zai faɗa aji kuma annabi musa ma zai faɗa aji to amma fir'auna wai ba ya ƙaryata annabi musa ba don iya ganin cewa saƙon da ya zo da shi ba daga allah ba ne ya sani ya san daga allah ne amma me yasa ya ƙaryata annabi musa me yasa ya ƙibi domin kar annabi musa ya zama mai kishiya shi iya mulki alayhi musa mai mulki wannan ko shi ne yasa Allah ya ce wa ja'alu biya wasai kanata anfusuhum ransu ya tabbatar gaskiya ne wannan sakon amma zulmun wa uluwa sun kibin annabi Musa sun sun ki karbar da awarsa saboda zaluncin su da neman girma sai Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin ka duba ha gani yaya karshen mabarnata ya kare karshen baya yi kyau Allah idan ya dimki azzalimi baya kaiwa labari wazulmu abinda ake nufi da zalunci waje ushai fi ghairi mahalli a ajiye abu bagun da ya dace a ajiye shine zalunci a dau ƙarya a dora ta akan gaskiya ko a dau gaskiya a maida ta ƙarya wani shine zalunci waje ushai fi ghairi mawdi'i fa zulmihim abinda yasa Allah ya ce fir'auna sun yi zalunci fa zalamu biha wada'ul kufri ma'al iman ko mawdi'ul iman sun ɗau kafirci sun ajiye shi a gun imani wannan shine babban zaluncin da fir'auna da rundunarsa suka yi gunda ya kamata su yi imani su yadda da Allah sai suka yi sai suka mai da wannan gungun kafirci gun sihiri gun bokanci fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah ya ce ka duba ha gani yaya karshen mabarata ya kare wa kaifa fa Allah bihim yaya Allah yayi da su inda muna bin abin a hankali zamu je mu ga yanda Allah ya da Fir'auna aya ta gama nan وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين annabi musa alaihi salam bayan allah ta'ala ya bashi annabta ya tafi kai tsaye an ce tafi ga fir'auna innahu daga fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri iya nema ya maida kansa abin bauta kaje kace shi ma bawa ne daga cikin bayin allah kuma wani abu da zamu ƙara dubawa annabi musa fa ba lafiya bace ta sa ya bar misira ba laifi yayi kuma ana neman sa an gane ana neman sa lalle ilalla fir'auna ya ba da umarni a nemo shi in an nemo shi kuma abin da zai biyo baya ba shi da kyau kuma ya dawo kuma duk da ya dawo masu Allah ce ka je ka ce fir'auna abin da yake ba daidai ba ne kun san in ba annabi ba da kuma karfin imani irin na annabi ba wanda zai wani aiki fir'aunan da yake kashe mutane da zalunci ba da tana taɓa shi fir'auna iya neman annabi musa guri-guri kuma Allah ya ce annabi Musa je ka fir'auna annabi Musa ko cewa Allah kaza bai bai tafiyarsa kawai ya san Allah da ya tura shi ne da kare shi a wata ayar yake cewa fa zahaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون ku tafi da ayoyinmu da kai da dan uwanka annabi Harun ina jinku ina ganinku ba abin da zai same ku a wanda kun ce inna kuma inni ma'akuma asma wa ara ina jinku ina ganinku ba abin da firawuna zai muku an fahimta a wani gun kuma yake- al- annabi musa yake faɗar irin yadda ya baro madayan ya ce ƙala rabbi inni qataltu minhum nafsan قال رب إني قتلت منهم نفسا Mm.
فأخاف أن يقتلون ya ce allah ni fa na yi kisan kai da kuskure na baro wannan gari ina tsoron kan na je su kashe ni mai allah ya ce masa وأخي هارون هو أفصح مني لسانا Mm.
فأرسله amma iya معي رد أن يصدقني Mm.
إني أخاف أن يكذبون annabi musa ke cewa allah subhanahu wataala ga dan uwana harun alaihi salam ka aike mu tare mana ya karfafe ni ya zamto mataimaki na iya taimaka min ga wannan da'awa domin ga abubuwa da suka faru ga abubuwa da suka faru inni akafu an yukadhibun ina jin tsoron da je su karyata ni amma duk da haka allah ya ce ku tafi ku tafi to shine annabi musa ya je ya samu fir'auna ya ce fir'auna inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah Ubangijin duniya gaba daya da kai din da- da da jama'ar taka duk gaba ɗaya kuna ƙarƙashin mulkin Allah da ya turo ni zuwa gare ka Musa alaihi salam ya faɗa fir'auna wannan inni rasulun min rabbil alamin wa kala Musa lamma dakala ala fir'aun annabi Musa ya faɗa lokacin da ya shiga ga fir'aun yace ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin ilayk ni manzon Allah ne zuwa gare ka daga Allah ubangijin duniya faƙala fir'aun kazzabta fir'auna sai ce ba gaskiya kake faɗa ba ai ba wani ubangiji idan ba ni ba na sanar da ku akwai wani Allah ne bayan na haka fir'auna shi faƙala musa haqiqun ala Allah aqula ala Allah ila alhaq حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل annabi musa alayhi salam da fir'auna ya ce ba gaskiya kake ba kai ba wani manzo bane ba allah bane turo ka ba haka bane sai annabi musa ya ce haqiqun ay jadirun abu ne da zai yi wahala a a gare ni ni in ji annabi musa allah a ƙula alallah ilal haƙ a kan na faɗi magana game da allah in ba gaskiya ba shi fir'auna ba kai san ma ƙarya ba in ba allah ba ne ya turo ni wallahi ba zan ci ni ba zan allah ba ne zai yi wahala tabbas akan na ƙirƙiri ƙarya da jingina wa allah akan na faɗi abin da ba gaskiya ba ne game da allah shine haqiqun ala allah ƙula alallah ilal haƙ arji'tukum bi bayyinatin min rabbikum ha salima inji annabi Musa ayi mun zo muka da wata hujjoji daga ubangijinmu an gane akwai hujjoji da abubuwan da muka taho daga Allah din ya bawo mu ya zamanto shedar shi ne turo mu saboda haka fa arsil ma iya bani isra'il banu isra'il da kama ka daure ka sake su mu ci gaba da ibadarsu shi annabi Musa ba kibde ne sunan ƙabilarsa abuwan fir'auna ba ƙibɗe ne sunan ƙabilarsa ƙibɗawa a lokacin kuma akwai tsirarun banu isra'ila sun yi imani da annabi musa alaihi salam to duk wanda fir'auna ya gane iyafin annabi musa sai a kama shi a ɗaure shi da annabi musa ya dawo sai ya ce ka saki duk wanda ka ɗaure daga cikin banu isra'ila ka sake su ka yantar da su mu ci gaba da ibadar mu wannan shine sabon da Allah ya ce faɗa ma fa arsil ma iya bani isra'il daga nan ne fir'auna ya ce قال إن كنت جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون يجي إن كنت جئت بآية إن دي كي كازو دوت آية على دعواك akan wannan da'awar da kake cewa kai manzon Allah ne to fa atibi haka zo da ita wannan aka fi raune ce idan ka zo da wani dalili ka zo ka dauko mu gani mana ka kare kanka kai annabi ne ba ka ce ka zo da wata aya ba daga Allah to ka nuna mana ayar mu gani fa atibi ya in kunta min sadiqi ka zo da ayar in kai ka kasance mai gaskiya ne ayar da ka zo da ita daga Allah ina so ka nuna min ita an fahimta shi fir'auna ya dauka barazana ce za ta yi amfani bai san annabi ba abin da yake mai barazana ba ya san Allah ne turi kuma shi ne zai ba shi kariya fir'auna da cika baki inda wata ayar ko ta mu nuna mana mu gani kawo mu gaban da ka zo da shi fa'ati bi hayyin kuntum min as-sadiqin daga nan mai baro فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين fir'auna iya rufe bakin shi faƙala fir'aun mujiban li musa fa'alƙa musa a sau fir'auna iya cewa zo da wata ayar da allah ya turo ka inda kai mai gaskiya ne to annabi musa akwai sanda a wuri shi dama kuma riƙe sanda sunar annabawa ce daga cikin sunar annabawa suna riƙe sanda suna rawani da sauran abubuwan da suna tabbatar da wannan wannan sanda ta annabi musa mu'jiza ce annabi musa sai ya ajiye sandar iya ajiyewa fa'iza hiya su ubanin mube sai sandar ta zama wata ƙatotuwar maciji ga tana tana ta yawo ta zama miciji ta rikide ta kuma micijiya ta ba tsarin sanda an fahimta ɗaya daga cikin ayoyin da annabi musa ya je wa fir'aun da su kenan iya ajiye sandarsa ta kuma su ubanin mubin wasu ubanu azzakaru la'azimu min alhayyan ine katotan miciji namiji babba a wata ayar kuma kamar suratul namli ana ce mata janun janun ita ce as-sagira min alhayyan yar karama daga cikin micizai ita ce jan daga janna ne abin da yake buya zai iya buya a can an ce mata janun yar karamar macijiya nan kuma ce mata su'uban duk magana ɗaya ce idan ya sake ta tana karama tana karama sai ta koma babbar farkon ajiye sandar jan amma ta dan dau lokaci sai ta koma kuma su'uban an fahimta to annabi Musa alaihi salam sai ya ajiye sandar Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da shi yace lamma alqa lamma alqa al-asa sarat hayya azima lokacin da annabi musa ya ajiye wannan sandar sai ta koma macijiya mai girman gaske safara macijiya mai ba da fatsi-fatsi mai yalo-yalo wanda a nemo irin kalan macijin ma ba za a samu ba domin miciji ne na kumfe kun amma baina lihiyaiha samanu na zira idan macijin ya bude baki tsakanin nan leɓasa da wannan za a kirga zira'i 80 an gane ko zira'i kamar iya nan iya abin da ake auna yaji ko daga nan tsakiyar kirjinka zuwa ƙarshen hannunka sai a yi tamanin a bakinta daga nan zuwa sama ai ka san wannan ba maciji ba ne ya yi da gani wani kasan ba maciji ba ne ɗan abbasu ya ce tsakanin leɓanta da leɓanta na sama samanu da zira'an wartafa atmin al'ardi ƙadur mil idan ta tashi haka kamar maciji iya tashi ya leƙa sama ai to idan ta yi wannan tashin haka to za ta yi tsawon kilomita ɗaya sama tsawonta ne kawai tana kwanci ta meke kanta sai ta yi wajen kilomita daya sama sandar da annabi musa ya aji dan abbas kuma iya ba da wannan labarin bisa abin da ya ji ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam dama duk labarin gaibi kamar yadda malaman hadisi suke cewa sahabi ba yadda za a iya ba da labarin gaibi da kansa ba zai yi ba ko bai ce manzon allah ba ne faɗa manzon allah ne faɗa wannan haka malaman hadisi suka tafi da wannan ita wannan micijiya watawajjahat nahu fir'aun fir'auna iya zaune da yace zo da mu'jizar iya sakin wannan sandar ta zama wannan micijin ko sai ta doshin da fir'auna yake ta bara haka da kai an bayyana ta doshi fir'auna gadangadan li ta'khuzahu domin ta je ta damke shi wasaha fir'aun fir'auna ya kuruwar ihu duk Allah iya yi wai gaga bakan da kira gaga Allah ya zama Allah Allah roki na Allah da ihu da neman ceto wa qaumahu da mutanansa kowa ya kama kururuwa wa mata minhum 25 alfan qatala ba'dhum bi ba'd sahabar tsorata da gudu an ce mutane sama da dubu ashirin su mutu a lokacin tsoro kawai macijin ba wanda ya kama da ganin yadda macijin yake turereniya wannan ya bige wannan wannan ya fada kan wannan wajen mutane dubu ishirin suka mutu haka ɗan abu zai ke cewa an fahimta wa mata min kamsa wa shiruna alifan katala ba'adun bi ba'ad wadda kala fir'aun albayt fir'aun ya samu da ya ja jiki da kire shiga gida a guje wasaha ya musa daga cikin gida dinga kwalla ya musa an shuduka billazi arsalaka ina hada ka da wannan wanda ya turo ka dan Allah kuzuha rike wannan sannan ta gaba nan sanganinta wa ana umin bika wa arsala ma aka bani isra'il abinda kake bukata zai yi kuma yan uwan naka zan sakar masu amma rike sandar gaba nan sanganinta an fahimta fata'khudhu Musa fa'adat asad annabi Musa iya sa hannu iya kamo ta sai ta koma sandarsa kawai shi kenan ya rike kayansa an fahimta to kaga fir'auna da a ce yana da hankali a lokacin sai bai musulunta kawai ya san faɗin ya fi ƙarfinsa amma ana wannan da annabi musa ya rike sandatta kuma sandatta shi kenan sai kabin da ke cato ai wannan ai sihiri ne ai ya zo domin ya koya mana sihiri kawai yanzu yadda za a aika kawai a zo a yi masabakar tsafi da sihiri kawai kowace jiha kowace lokar gaman tafi da tatattun gwanayen matsafa a zuwa ƙuri annabi musa kawai nan da nan aka faɗa a fir'auna wannan sai ya hauka fir'auna ya hauka ya ce to yanzu a jiya a neman masar ta musa ya zo domin ya fidda shi daga ƙasarsa da ya ƙwace mai mulkinsa da sihiri annabi musa alaihi salam ya rike sandarsa ta koma yadda take su maƙala fir'auna halin ma aka ayatin ukura ya ce akwai wata ayar bayan wannan kuma na ga ka aje sanda ya zama maciji akwai wani abu kala na'am sai ce akwai wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin nazirin annabi Musa alaihi salam sai fidda hannunsa sai daga to hannun sai zamto ya fi rana ma haske ita ma mu'jiza ce daga Allah baydha'u lin nazirin baka isa kalli hannun annabi musa ba domin tsabar haskensa Allah ya ce ka tafi wannan ma mu'ujiza ta taimake ka annabi musa ya daga hannunsa aka kasa kallo fa'ada kale da yi fi jebihi sun manazaha ya mai da hannunsa aljihu ya fito da shi hannun ya zamto ya fi rana mahaske wakila aka raji hamin ta ce ibidihi wasu malaman sun ce haka ya sanya hannun cikin hamatarsa ya fitar sai hannun ya kama haske fai zahiya bai za alaha shi'a'un galaba nuri shams hasken hannun ya fi hasken rana a lokaci sun ma'ada kala hajjai bahu fasarar kama kanar sai mai da hannunsa aljihu sai dawo kamar yadda yake daba hasken an fahimta ta ga fir'auna ya ga ayoyi guda biyu kenan ga sanda ta zama miciji ga kuma hannu ya yi haske da ido ba iya kallonsa daga nan mai faru
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ƙalal malau kabilin na fir'auna nan da na aka shiga mitin na gaggawa aka kulle aka ce to ga abin da musa ya zo da shi inna haza lasahirun mubin wannan ai matsafi ne kai fir'auna ka taba ganin macijin gaskiya yi wannan abu mutum ya sa hannu a aljiyo ya haske wannan ai tsafi ne kawai tunda mu ya zo wa da tsafi ai mu ma sai mun kure shi ya anuna annahu sahir bi ayunin nas ya zo ya tsafe idanuwan mutane domin ya kwace mulkin ka dinga masa biyayya ya kayyala sanda ta zama miciji ya fidda hannu daga aljihu ya zama mai haske wannan ai tsafi ne ai kabinet din fir'auna a take suke faɗa masa wannan saboda haka mu muna ba da shawara kawai a yi maza maza a gayyato matsafa a zo a ƙure annabi musa kai har ƙarshe ya gane cewa lalle ilalla ya taɓa allah ba zai wani lafiya ba daga nan mai baro يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون
ministocin fir'auna suke cewa yuridu abinda musa yake nufi an yi kurje ku min ardiku ya zama sanadiyar kwace muku garuruwanku ya kore ku ya zamto ya mallake garin kawai shi ake jin magana fa maza ta muru to menene abin yi yanzu me abin shawara kasan dirgimar da ake ranar nayi wannan magana a wannan go in ka ga shugabanni sun kasa zama lafiya da malaman addini to gani suke kaman malaman za su kwace musu mutane ne to fir'auna da kabinin nasa da wasu annabi musa zai zo ya rore jama'ar su dina bin fir'auna wani shi ne kai damuwar ba yuridu an yi kurje ku min ardiku musa ya zo da niyyar ya fidda ku daga garuruwanku ya mallake garin duk jama'a suna mai da'a suna binsa wannan shine manufarsa kawai shi yasa ya je koyo tsafi a fadarsu ya zo domin ya kore ka firauna ya sani qur'ani ya tabbatar ya sani ya san gaske ne amma dama an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade suka hana fir'auna ya rankwafa ya karbi gaskiya duk suka tattare shi cewa annabi Musa ko tsafi yake irin wannan ya faru lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina bayan ya yi hijira a lokacin akwai abdullahi bin obebi da salon ana dab da bashi shine shugaba na madina gabaɗa an gane da kyau ana cikin wannan sai allah ta'ala ya ƙandara manzan allah ya zo garin madina to wancan jagoranci da abdullahi bin obebi da salon zai karɓa nan da nan sai aka yi wa manzan allah mu baya zama shine jagora to wannan shine dalilin da ya sa abdullahi bin obebi bin salon ya ƙi bin manzan allah ya zama tacaccen munafiki ya dinga yi wa mazan Allah kulle-kulle da makirci akan kawai shi ya so a bashi mulki kuma Allah ya kaddara mazan Allah ya zo Allah ya bai jagoranci kenan kawai kun ga akan wannan mulkin jama'a da yawa za su sha mamaki a Allah jama'a da yawa musulmai ne amma a garin neman kujera suna barin musuluncinsu a garin neman matsayi a wannan duniya suna barin addininsu za su je gaban Allah wallahi ba za ta yi musulmai ba a wata togar za su tashi kun ga dai akan mulki dawwama akan mulki fir'aun ke karba gaskiya kun ga dai akan neman jagoranci Abdullahi bin Ubay bin Salul ya yadda ya zama munafiki ya iya sallama wa manzon Allah domin kudayin mulki ya sa mulki da ake ganinsa iya da haɗarin gaskiya gun mai imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan wani jagora da aka ba shi jagorancin al'umma to manzon Allah ya ce a ɗaure za a kai shi gaban Allah aje shi a ɗaure manzan Allah ya ce adalcin da yawa al'umma shi ne zai warware shi idan bai adalci ba a wannan ɗauran za a ji ba shi gidan wuta shi kenan gama da shi duk shugaba ka manzan Allah ya ce hadisi mai inganci saboda ka shugabanci ana nemansa amma al'umma da yawa shi ɗan ya rufe musu ganin haɗarin shugabancin ihun ake gani da jiniyar da hayaniyar da ba da dokar da power akwai abin da yake nuna mutane kenan amma a matsayinka na musulmi akwai haɗarin gaske a ce kana jagorancin al'umma to haƙƙin suna wuyanka wannan ba ƙarmin bala'i ba ne a gumbi imani ya ganin haɗari wannan mazan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai lokacin da abba sa'id al-kudri abba shi ba mu'azu bin jabal ya zo ya ce manzan Allah nima a bani jagoranci mana ana tare da kwamishinoni nima a bani mana ana ta appointi mai manzan Allah nima bani sai ya bigi kafatarsa ya ce ya mu'azu in na kala da'i kana da rauni wa ina hala amana abinda kake so baka amana ce wallahi za ta kasance a ranar alkiyama na damatun wa kasara duk wanda aka biya jagorancin al'umma da yawansu manzan Allah ce sai sun yi nadama sai sun taɓi a gaban Allah gobe alkiyama manzan Allah yake faɗa sahabinsa wannan wanda sahabi an yi ittifaqi ba shi da son zuciya duk abin da zai ba zai abin ganganci wajen cin haram ba akwai lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu iya jagoranci wata rana tsakanin garin Madina da da Iraq Basra da Kufa hanya ta lalace wani jaki iya tafiya sai tuntube baki umar ɗan kaɗaɓe zo ya dinga kuka kuka da idonsa ya zai faɗa wa allah a gwamnatinsa jaki iya tuntube iya faɗuwa idan allah ya tutse shi a gabansa ne zai ce masa iya jagoranci jaki ya faɗi to yanzu limamin juma ma faɗuwa yake ba na jan jaki ba mutane nawa ne akan mutuwar hanya da ritittikewar hanya kwanansu ya kare wanda hanyar ce sanadiyar mutuwar tasu kuma gyaran hanya haƙƙi ne kan shugabanni haƙƙi ne kansu dole su kare mana lafiyarmu da mutuncinmu da addininmu da dukiyarmu da rayuwarmu da nasabarmu dole ne a kansu in ka san ba za ka yi ba ka je kawai amma in dai ka karɓa sai ka yi wannan ba ka isa ka fita a gaban Allah ba shi ne haɗarin abin saboda haka manzan Allah sala ya ja kunne matuƙa game da jagoranci a cikin musulunci a kiyaye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka ba shi jagorancin al'umma ya ha'ince su daidai ɗan ƙanƙanin abu ya yi amfani da power sai danne wannan abin a ranar alkiyama sai ya ɗauko abin a ka iyayewa a fagen alkiyama ana ganinsa har manzan Allah kike ba za ku gane mutum ya ɗauko raƙumi a wuyansa ba ba za ku gane mutum ya ɗauko jaki afon ya ɗauko akuya ko rago ko tinkiya suna meme a kansa to a duniya ya saci su da ya zama shugabanci to kaga yin jefa-jefan da za su ɗauko a kansu yanzu da daloli ai ba za su gano ba ai wani ma dalacci za ta bene shi to mazan Allah ce duk abin da ka ɗauka don ka zama jagora da zalunci wallahi sai an ɗora ma shi a kanka kana yi wa a fagen alƙiyama kowa ya gane kai barawo ne azzalimi ne haka masu Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda ka da yawa shugabancin suke gani daɗin ake gani hayaniyar ake gani amma abin mai imani abin tsoro ne ga alƙali iyaz rahimahullahu ta'ala an yi ittifaƙin za a dashi alƙali bayan alƙalin garin su ya mutu an yi da malami ne mai takawa ne mutumin kirki ne da ya ji labarin za a bashi alƙalanci shi ko baya so wallahi jeji ya gudu yayi kwana da kwanaki a jeji ana neman sa rasa shi da ya ga za a gano shi da ya dawo garin sai ya zama yaro karami ya sami irin karan dawa nan ya sassake ya hauka ya dinga irin dokin kara a cikin gari ya yawo domin a ce ai ya zauta wannan kar a bashi alƙalanci saboda wannan yayi wannan domin gujewa kujerar ya san hadarinta ya san hadarinta a gaban Allah subhanahu wataala saboda ka wajibi ne mu gane neman shugabanci da ake yi yanzu akwai hadari a cikin sa da yawa jama'a da yawa suna barin addini da wahala kaga dan siyasar da zai nemi mukami ji har ƙarshe bai kulla alaka da wani boka a wannan rayuwar ba bai kulla alaka da wani boka ba ko a bayyana ko a ɓoye sai an raba ka da Allah sai an raba ka da tauhidi sai an baka wata ka'idar da ka san ba ta cikin Qur'ani ba ta cikin hadisi kuma dole kai musu biyayya kana musu biyayya kan wannan ka'idar dan kudayin mulki kafar addini mulkin zai zo kuma zai kare kuma za ka haɗu da Allah an fahimci wannan saboda ka masu neman mukami sai a hankali inda kai musulmi ne ka taka a hankali rayuwar temporary ce za ta kare kuma ga aiki can a gaban agobar kiyama saboda haka fir'auna abin da ya hana shi karɓar saƙon allah daga annabi musa mulkin sai ke ji kawai iya me ka wuya to shi kenan yau ya zama bahi bane ba ra'ayi faɗa aji ta dawo ga annabi musa alaihi salam shi ne suke cewa yuridu an yi kurje ku min ardikum annabi musa ya zo da niyyar ya fidda kai daga garin ka ya kore ka ya kwace ma mulki fama za ta murun menene abin da za a yi yanzu ya ku ƙibɗawa ya ku misirawa ya ku mutanen fir'auna mai shawara daga nan mai faru قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ƙalu sai suka ce arje arje sun mata fassara guda biyu a ɗabi na raba yake ce ma'ana ho a kirhu a ɗan saurara masa ku ba shi lokaci wakila a habe su ku kama shi ku ɗaure shi shi ne ƙalo arje ku ɗan dakata mana ku ɗan ƙyale shi mu zuba masa ido ko kuma a kama shi a ɗaure shi wa arsil fil madaini hashirin fir'auna ka tura biranen ƙasar misar gaba ɗaya a tato ma matsafa masihirta ƙwararru a tsafi a zuwa ƙuri annabi musa alaihi salam haka aka yi mitin aka tashi suka yi ittifaƙi wannan za a yi aka aika wa garuruwa gwamnoni ciyamomi sarakuna ku fara gasa da musabaka ta matsafa tun daga ward level an gane ko a yi musabakar matsafa tun daga unguwa a samu ƙwararre a zo a buga a local government a fidda ƙwararre a zo a buga a state a samu ƙwararre sannan a tattara su a kai su ga firauna duk wani matsafi da aka yi takara ya zama ficacce ƙwararre a yankinsa sannan firauna ci irinsu yake nema hinewa arzin film da in hashirin ya tura burane a tato mai ƙwararrun matsafa wanda suka gwanaye ne a zo mai da su domin a ƙuri annabi musa alaihi salam daga nan mai faru يأتوك بكل ساحر عليم ya atuka bi kulli sahirin alim kace kuma a zo ma da dukkan wani kwararre malami a cikin sha'anin tsafi kar a zo ma da dan tagajen tagajen a kwararre wanda yayi zurfi sosai a cikin ilimin sihiri da tsafi a zo da shi domin akwai aikin da za su yi ba wala yadri wala nadri kayfa arsala fir'auna man yahshiru sahara malamin tafsir ki ce ba musanya ayya fir'auna ya aika aje a gayyato mai wannan matsafan ba wa kaifa ijtama'u bihim ya yayi taru da su hatta ja'u bihim har suka taru ga fir'auna din fa nahanu amama muhdar jadid muhdaru sahara wa fir'aun mu dai ga mu a fili qur'ani ya ba mu labari ga fir'auna ga matsafa wa ma janibaini min mahawar al-aqd kuma ga annabi Musa a gefe dan uwansa annabi Haruna ga kuma matsafa da fir'auna a gefe daga nan me faru
وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين
da fir'auna ya aika zo mai da matsafa ya aika wa gwamnoninsa da sa- da sarakuna waje a saratu fir'aun sai ga matsafa an tilo su an kawo su gaban fir'auna kowa ƙwararre ne a yankinsa an buga an kara shi ne jagora sai a kawo shi ga fir'auna fir'auna ya tara su aka yi assembly a gaban fir'auna kowa ya tashi gabatar da kansa daga inda yake wa jihar da yake wakilta da kaza da kaza da kaza he aka samu ɗaya daga cikin matsafan sai ya ce inna lana la'ajaran in kunna nahnul galibi fir'auna wannan aikin da ka samu idan mun zo mun kore annabi Musa alaihi salam mun kore yi ga tsafi mun rinjaye shi shin akwai wani lada da za a biya mu akwai wani sakamako ai kasan ba aikin manzo a Kano aiko yawa haka suka ce akwai wani sakamako da zamu samu in mun kure shi daga nan amsar da Fir'auna ya ce musu qala na'am wa innakum laminal muqarrabin Fir'auna ya ce a haka ne mana ai ku abinda za a ba kuma ba zai hudu ba ai ai innakum laminal muqarrabin ku kuna kusa da ni in dai kun kure annabi Musa to magana da gare kun zama ba a kulle mu ko ba duk lokacin da kuka zo za ku iya gani na kun zama cabinet daga cikin jagororin mulki na ku a ce ma za a ba ku wani ba ai bari ta so ba yi in dai kun kore annabi Musa magana ta kare kun zama yan cikin gida duk abin da za a yi da ku za a yi a gane fir'auna haka ya faɗa wa matsafa ai ku yanzu a ce za a ba ku ladan kaza ko appointment kaza ai duk kaman ma ba za a muku ba yayi wa innakum laminal muqarrabin ku kawai na hannun dama ne na kusana ne kun san kamar shugaban kasa an ce akwai kabal ko wanda ba minista bane amma yafi minista gwamnoni ma suna da wannan ba kwamishina bane amma yafi kwamishina karfi shi ba kowa bane ba chief of staff bane ba sakataren gwamnati bane ba kwamishina bane amma innahu la minal muqarrabin ne to fir'auna sai ce zai mai da matsafan irin waɗannan suna kusa da shi duk motsi suna ji duk abin da za a yi a gaban su za a yi haka fir'auna ya alƙawaranta musu ya kwadaitar da su daga nan mai faru قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن نكون نحن الملقين ga matsafa sun taru suna gefe guda ga annabi musa da ɗanwansa annabi harun su biyu sai kuma an dandazo an taru fir'auna ya haɗa gayya kamar irin bikin sallah ɗin nan an tara jama'a za a zo a ƙure annabi musa alaihi salam a wulaƙanta shi a ƙareta shi a kore shi annabi musa iya gefe dan wasu annabi harun da ya sanda su a tsaye iya tsaye inda allah ya rufa wa waɗannan dandazon matsafa asiri sai allah ya ƙaddara sun girmama annabi musa cikin farkon al'amari saka ce ya musa saka ce ya musa in ma an tulkiya shin kai ne za ka fara wa in ma an na kunna hannun mulki da kuni mu za mu fara kaga wannan sun girmama shi ai mutumin da ake za a kore shi za a mai fata-fata su suna kusa da fir'auna suna kusa da gwamnati amma suka ce musa to kai ne za ka fara ajiye naka ko ba za mu fara yi to malamai sun ce wannan kalmar da suka faɗa wa annabi musa sai allah ya sa musu imani a zuciyarsu domin sun girmama abin da allah yake so sun martaba abin da allah yake so kuma allah iya da kishi duk wanda allah yake so idan kana so ku shirya da Allah ka so shi duk wanda Allah baya so idan kana so ku shirya da Allah ka ce baka son sa wannan ka'idar Allah kenan manzon Allah yayi hadisi yake cewa Allah ya faɗa hadisul qudusi man adali waliyan faqad azantahu bil harb Allah ya ce duk mutumin da yake gaba da bawan Allah mutumin kirki mutumi na wanda bai cima ba bai shama ba haka kawai ka ɗaukar tsana ka ɗora masa to Allah ya ce iya jiranka da kai da Allah za ku yi yaƙi Allah ya karɓe faɗan da ya kansa ya ɗauka shi zai yaƙi da kai saboda ka zaman ka lafiya ka ƙaunaci bayin Allah kar ka zamto ka dinga jawo wa bayin Allah musibar tashi hankali wallahi ba za ku shirya da Allah ba kaga waɗannan bayin Allah sun girma annabi Musa sun ba shi zaɓi kai za ka fara komu wannan zaɓi da suka mahi girmamawa ce ga can baya matar fir'aun da aka kawo annabi musa iya jariri ta ce fir'auna la ta katuluhu a sa'an yan fa'ana a wani ta ƙi zahu walada fir'auna karka kashe shi akwai yiwuwar ya amfane mu ko murƙe shi ya zama ɗa wannan kalmar sai Allah ya jefa wa Asiya imani domin ta martaba annabi Musa alaihi salam an fahimta saboda ka duk wanda yake so su zauna lafiya da Allah wallahi ya kaunaci abin da Allah yake so in kana so Allah ya dinga ma balbalin bala'i a rayuwa ya zamto kana cizgunawa kana takurawa bayin Allah dan kafi karfin su a duniya Allah ba zai barka ba iya daga cikin bala'in da ya samu an su yin shi'a da ba su da abin zagi illa bayin Allah da Allah yake so Allah ta'ala iya ƙaunar manzan Allah da iyalan gidansa da sahabbansa fiye da kowa in mutum ba annabi ba ne in dai mutum ba annabi ba ne bai kai sahabin manzan Allah daraja ba annabawa ne kadai suka fi su daraja amma yau kuma ce kai za ka buɗe baki ka ɓata waɗannan bayin Allah ta yi da Allah zai barka Allah ba zai barka ba yi an yi wa na Aisha ƙazafi an yi wa na Hafsa ƙazafi an zagi sayyidina Abubakar an zagi Umar an zagi Aliyu to ta ina Allah zai barka ai ko ba burutai sai Allah ya turo wani burutai din ya gama da kai wannan gaskiya ne ai Allah ba zai barka ba wallahi yadda in ka in ka kai kai kishin wanda Allah yake so Allah yake taimakon ka to haka nan in ka taba wanda Allah yake so Allah ba zai barka ba wannan shine subun kawai yasa ba su da zaman lafiya ba su da nutsuwa duk inda suke in sun taru sai Allah ya kawo ne baje su domin ba su da karan zagi in ba bayin Allah na kwarai ba yadda bayin Allah na kwarai son su da ƙaunarsu iya sa mutum Allah ya sa mai imani to haka nan taɓa bayin Allah Allah ba zai bari ba to waɗannan bayin Allah matsafa ya suka ce Musa in ma an tulkiya kai za ka fara ajiye naka ko mu ne za mu fara daga nan ne ya ce musu قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم
ala musa sai annabi musa ce alko ku fara ai ku ne da gwamnati ai ku fara mu ma biyo baya alku ya ba su umarni ku fara kayan ku kawai daga nan fa alqau hibalahum ya suka ajiye falamma alqau kayanan ko ya wa qa- qala musa qala alqu falamma alqau da annabi musa ya ce ku fara ku falamma alqau lokacin da suka ajiye kullakullansu da dabaibayinsu da igiyoyinsu Allah ce saharu a ayyunan nas saharu a ayyunan nas sun tsafi idanuwan mutane in wani ya zo ya ajiye igiya ya zama miciji in wani ya jefa da wani guru ya zama miciji duk suka tsafi idanuwan mutane Allah da kansa yake cewa sun zo da tsafi mai girma ba saharu a ayyunan nas wasarhabuhum mutane sun tsorata sun dauka gaske ne Allah da kansa ya ce wa ja'u bi sihirin azim babu shakka matsafan fir'auna sun zo da tsafi mai girma ba jama'a ba karamar tsafi suka zo da shi ba Allah da kansa ya kambama irin tsafinsu ya girmama irin sihirinsu ƙwararru ne dama expert ne a cikin shanin tsafi Allah ya ce sun zo da tsafi mai girma a wata ayar ƙwar'ani ke ba mu labari da suka saki igiyoyinsu da gurayensu da tsafinsu fa aujasa fi nafsi yake fata Musa a lokacin shi ma annabi Musa sai da tsorata amma tsoratar boyewa yayi bai nuna ba fa aujasa ay fa admara fi nafsihi qur'ani kai qur'ani jama'a ku nemi ilmin alqur'ani domin qur'ani ne yake ba mu labarin abin da yake zuciyar mutum ma bai fito waje ba tsoron da annabi Musa ya a zuciyarsa yayi ko annabi Haruna bai sani ba amma ƙorani sai da ya bi har zuciyarsa ya fito mana da abin da ya tsorata annabi musa da ga sun ajiye wannan igiyoyi sun ɗau'i da mutane sai ɗan je wani shakka a ransa kawai sai allah ya ce ƙulna la ta kafi na ka'anta la'ala kar ka tsorata kai ne a sama ko yau kai ne a sama yau su ne shi ne a sama kar ka tsorata annabi musa in na ka'anta la'ala kai ne mai nasara babu da za su yi an fahimta to Allah ya ce sun zo da tsafi mai girma kuma lokaci ya mana za mu tsaya nan insha Allah a gobe za mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka wada daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ka taimake mu ka amsa mana addu'o'in mu ka sa muna cikin bayanka da zaka yi wa rahama da jinkai a wannan wata mai albarka Allah ta'ala ka karba mana addu'o'in mu da ibadun mu Allah ta'ala ka sa muna cikin bayanka da gafartawa ka yanta su ka musu a tanajin rahama da jinkai a gobe alkiyama Allah ka jikan mahaifanmu ka gafarta musu ka sanya da mu da su aljanna ce makomar mu ya Allah Allah da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu a wannan ƙasa ta mu a garuruwan mu da hanyoyin mu Allah ka aminta da mu Allah ka ba mu aminci a rayuwar mu Allah din mai nufin mu da mummuna Allah ta'ala ka shagaltar da shi da kansa ya Allah ya Allah kada ka bar mu mai mummunar niyya ya ci nasara akan bayin Allah ya Allah Allah ka tsare mu ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana imanin mu Allah muna roƙon ka sa mu yi lafiya mu gama lafiya wannan azumi da miki da sauran ibadu Allah ka karba mana duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka bai da shi gida lafiya marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya dukkan bukatun mu a gunka ya Allah muna tawassuli da irin wannan zama Allah ka biya mana bukatun mu masu neman ilimi ne Allah ba su masu neman aure Allah ya ba su masu neman jari masu neman kasuwanci masu neman admission dukkan wata bukata ne da Allah muke nufin ka da ita ya Allah ta'ala ka biya mana ita ya Allah ka sanya alkhairi a cikin ta kuma Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum